أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
da yawa haka الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نارقون الله يمكو البركة باكيدا muna godiya ga Allah maɗauki da ya haɗa mu a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudun jihar jigawa a wannan maraice na juma'a sha biyu ga watan ramadan a shekara ta 1445 da lissafin hijirar ma'aiki annabin mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 22 ga watan uku a shekara ta 2024 a lissafin miladiya a ci gaba da abin da muke karantawa na ƙoƙarin fahimtar maganar Allah a cikin alkur'ani mai girma yau za mu tashi a ayata casa'in da uku dama je an karanta ko yawwa amma ba mu karanta komai na sharhinta daga littafin da muke bi ba sai yau cikin ikon Allah wannan aya ta 93 a suratul nisa'i a cikinta Allah madaukaki yana cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan da nufi da buƙatar ya kashe shin kuma ya kashe shi zuciyarsa tana son hakan ya kuma yi amfani da abin da ke kashe mutum ya kashe shi to wanda ya wannan fajaza'uhu jahannamu nan dole kai istitna'in wanda yake kisa bi haƙƙihi ko na'ibu waliyil amri alladhi yaqtulu niyabatan anhu wanda aka sanya wajen yin hukunci ga waɗanda suka yi laifi wanda aikinsa ne shine na'ibin shugaba wajen wannan hauni wanda yake aikinsa a sa shi ya kashe ko wanda yake shine mai yin haddi ai kun san hauni ko yawwa da kuma dai wanda aka wanda aikinsa ne ya kashe wanda ya cancanci kisa to ya fita yau kun ga koda shi da niyya ya yi to amma ba shi ne irin kisan da ake faɗa ba nan ana nufin wanda ya kashe wani wani kuma bai cancanci a kashe shi ba ya kashe shi kuma ba kisa irin wanda muka gama magana a kansa ba kisa na kuskure a'a kisa na ganganci ya ɗaga makami ya ɗora masa ko bindiga ko sanmu ya sa masa abinci ko abin sha da niyyar kisa kuma ya sha ya mutu ko ya ɗau takobi ko kowane irin makami ya kashe shi ko ya sa wuka ya yanka shi yankan rago duk dai ko ya farka masa ciki da abin da an san manufarsa ita ce dama ya kisa to wanda ya yi wannan fajaza'uhu sakamakonsa domin Allah yana mutum sakamako ne bisa abin da ya aikata kun ga ai shi aiki ya aikata me ya sakamakon mai wannan sakamakonsa jahannamu wutar jahannama ɗaya ne daga cikin sunayen wutar jahannama khalidan fiha in ya shiga ciki zai dawwama zai dawwama wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma ya tsine masa ya nesanta shi daga rahamarsa shine ma'anan la'ana wa a'adda lahu azaban azima kuma ya masa ya yi masa tattalin azaba babba eh azaba wace iri babba bayan fa jahannaman da ya faɗa bayan fushi bayan la'ana to duk wanda ya kashe wani da gangan hukuncinsa kenan malamai shi yasa suka ce kamar yadda malam shi ma ambata a nan banda ayar da ta yi magana akan shirka cewa za a dawwama a wuta babu wani laifi a cikin kaba'irul dunub da aka ambata masa irin wannan wa'idi wanda wannan wa'idi ya kai haka eh aka hada masa waɗannan abubuwa jahannama dawwama fushi la'ana azaba babba ba kawai a yi azaba ba kawai azabar an siffanta ta cewa babba ce mai girma ce to hakika wannan babban abu ne saboda abin da zamu karanta yana da yawa kar mu bata lokaci kun dai fahimci a dunkule kalmomin wannan aya yawa malam yake cewa taqaddama ya gabata anna Allah akhbara annahu la yasduru qatlul mu'mini min al-mu'mini cewa in dai mutum mumini ne mai tsoron Allah to ya kashe wani mumini wannan wani abu ne da ba zai yiwu ba ma'ana ba zai yi ba al'imkan wani iri a shar'i awul ƙadari ba kuma ta darasin mu ba ko al'imkanu shar'i yawwa amma al'imkanu ƙadari zai iya yiwa ma'ana in ƙudura ake zance zai iya da ɗau makamin ya kashe yawwa ya gabata an faɗi wannan wa annal qatla kuma sannan kisan kai min al kufri al amali karamin kafirci ne wato kafirci ne a aikace ba na aƙida ba ne wa zakara huna nan kuma Allah ya ambaci wa'idal qatili narkon da aka yi tattalinsa ga shi mai kisa mai kisan amdan yawa wanda ya kisa da gangan wa'idan wani irin narko ne wannan haka fassarar karatun zaure take na alkawarin azaba ko uquba duk abinda Allah ya faɗa a Qur'ani ko manzo Allah sai ya faɗa a hadisi wanda ya kaza za a yi masa kaza shi ake cewa mene narko haka ake cewa da Hausa yawwa to wannan wani irin narko ne tarjufu lahul qulub wanda zukata suna raurawa suna firgita suna tsorata wa tansadi lahul afidatu sune da zukata suna kamar su kekkece saboda tsoron wannan yanzu Allah wa zai ji wannan bai tsorata ba wannan dai ukubar da aka ambata kuma sakamakon ta me ko in ce laifin da aka yi ya jawo wannan sakamakon menene kisan kai me kisan kai in mutum ya yi shi sakamakon sa wutar jahannama ya dawwama a ciki Allah ya kushi da shi Allah ya tsine masa Allah ya masa tattalin azaba babba to wannan abu ne ai da tansadi'u lahu al-af'idatu ai al-af'idatu ka'annaha ta tasadda'u min ajlihi kamar zukata za su kyakkece su tsorata saboda firgicin abin da aka yi tattali a nan wa tanza'iju minhu ulul uquli duk masu hankali sai hankalinsu ya kada ya tashi saboda wannan abu in sun ji shi yanzu dukkan kunan kowa ya tsorata babu wani dan adam da yake son a ce wani da ya sani ma ya shiga cikin wannan uquba ballantana shi kansa فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد أنو إن كبيرة أبن دبي كي شركة با كبيرة دي أتي ببن زنبي كبائر الذنوب تباب wani nau'i na zunubi babba wanda irin wannan narko ya zo aka ambata a kansa irin wannan an fahimci ku? yace bal wala mithluhu kai abin da ya kusa da haka ba kwatankwacin haka ma ba a faɗa akan wani zunubi ba ko zina ko liwatsi ko sauransu ba a faɗe su irin wannan azabar ba a faɗi za a yi akan wancan ba ala wa huwa al-ikhbaru wani irin wa'idi ne shine ba da labari bi anna jaza'ahu jahannamu cewa sakamakonsa shine wutar jahannam ai fa hadha dhanbul azim wannan zunubi babba qadin tahaba wahdahu shi kadai ya kai matsayin da shine ma'anar in tahaba eh ya kai matsayin da an yujaza ko an yujazi ya sahibuhu an yujaza ina ga cire wannan digon an yujaza sahibuhu bi jahannam me yin wannan laifi laifin nasa ya yi girman da ya kai a saka masa da wutar jahannama bima fi min al'azabi al'azim duk abin da ke cikinta na azaba babbaɗin na mai girma wal khizi muhin da kuma kaskanci mai wulakantarwa wa sakhatil jabbari da fushin Allah madaukaki wa fawatil fauzi da kubcewa tsira wal falahi da kubcewa wato samun babban rabo wa husulil khaybati wal khasar da kuma samun tabewa da hasara fa iyazan billah min kulli sababin min kulli sababin yub'idu ar rahmatihi kai muna neman tsarin Allah daga duk wani sababi da zai nesanta mutum daga ubangijinsa rahamar ubangiji Allah ya tsare mu to sai ce wa hadal wa'idu lahu hukmu amsalihi min nususil wa'id to nan tunda na san duk kun sani malam zai farlanta zai suppose a kwakwalwarsa a tunaninsa cewa lalle za a yi tambaya akan wannan aya ko kila duk cikin kunin kowa yana tambaya yawwa zunubi ne bai kai kafirci ba amma gashi a cikinsa an ce za a shiga wuta khalidan akwai bukatar tambaya ko bukatar bayani ko amsa ko babu to shine nan malam zai shimfiɗa mana wani abu na ƙa'idar aƙidar ahlus sunnati wal jama'a akan irin waɗannan nassoshi an gane? ya dai fara zancensa bari mu karanta nasa zan mana ƙarin bayani ya ce wahazal wa'idu wannan narkon lahu hukumu amsalihi yana da hukuncin ire-irensa min nususil wa'idi na nassoshin narko alkawarin azaba ce ala ba'dil kaba'iri wal ma'asi akan wasu nau'o'i na manyan zunubai da kuma saban Allah bil khuludi fin nari cewa za a dawwama a wuta akwai wasu ma da aka ambata au hirmanil jannati ko kuma cewa ba za a shiga aljanna ba ire-iren su an faɗa a wasu wurare wa qad ikhtalafa al a'immatu malamai manya sun yi sabani rahimahumullahu ta'ala fi ta'wiliha wajen fassara wannan aya me ake nufi da wannan dawwama babu fita ma'attifaqihim tare da cewa sun haɗu ala butlani qaulil khawarij wal mu'tazilati tare da cewa dukkan malamai ahlus sunna sun haɗu akan cewa ra'ayin khawarijawa da su da mu'tazila to ra'ayi ne batacce ba gaskiya bane kuskure ne bata ne tuntube ne kaucewa ne daga daidai allazina yukhallidunahum fin nari wanda su khawarijawa da mu'tazila suna dawwamar da mai zunubi mai kabirar zunubi aqida su ita ce duk wanda ya mutu yana babban zunubi kuma bai tuba ba to zai dawwama a wuta sabanin khawarijawa da mu'tazila wuri ɗaya ne akan sunansa na duniya shi yasa ake ce wannan babin dama babul asma'i wal ahkam yawwa sunansa a duniya sunansa mumini sunansa kafiri sunansa musulmi to a kansa suka saba khawarijawa suka ce sunansa kafiri mu'tazila suka ce a'a ba za a ce masa kafiri ba amma dai kharaja min al-iman fa huwa fi manzilatin baina manzilatayn baina al-manzilatayn amma sun hadu dukkanin su akan cewa zai dawwama a wuta duk wanda ya mutu yana kabira an gane to wannan ra'ayin malamai ahlus sunna duk sun hadu akan cewa ƙarya ne kuskure ne bata ne ba daidai ba ne to menene daidai an gane yawwa za mu zo za mu bayani yace alladhina yukhallidunahum fi an-nar walau kanu muwahhidin suna tabbatar da cewa su mu'tazilawa da khawarijawa cewa mai zunubi in ya mutu bai tuba ba to zai dawwama a wuta ko da yana da tauhidi wasawabu duk inda kaji an ce wasawabu to kishiyarsa me kafa ne ko ko bata ko dalal fi ta'wiliha abin da yake daidai wajen fassara wannan aya shine ma qalahu al-imam al-muhaqqiq Shamsuddin ibn qayyim ibn qayyim rahimahullahu ta'ala fil madarij abinda malam ibn qayyim ya ambata a cikin madarij salikin a littafin sa a juz'i na 1 shafi na 396 abinda ya faɗa a nan shine abinda yake daidai malam kuma sai tafi can madarij salikin din sai ɗauko wannan magana ta ibn qayyim sai ya zubo ta duka a nan da haka abinda za mu karanta yanzu dogon zance ne daga bakin malam ibn qayyim daga madarijus saliki fa innahu qala ba'da ma zakara ta'wilati al-a'immati bayan ya ambaci fassarorin da a'imma suka bayar imaman musulunci ahli sunna yawwa fi zalika wanta qadaha zai kawo ra'ayin wannan yace malam wani ya ce kaza amma ina ga akwai matsala a wannan ra'ayin malam wani ya ce kaza amma ina ga akwai matsala a wannan ra'ayi haka ibnu qayyim ya bi su a cikin littafin har inda ya faɗi faqala sai ya ce to kafin mu je nan za mu karanta insha Allah wannan aya da ire-irenta ana kiran su mene nususul wa'id ko nususul mene wa'id to ina so in gaya mana abin da zai amfane mu daga bakin malaman aƙida akan nususun wa'ad da nususun wa'idi menene aƙidar ahlus sunna akan wannan an gane yau aƙidar in an ce aƙidar ahlus sunna na san kun sani me ake nufi aƙidar malaman musulunci tun daga sahabbai da tabi'ai waɗanda suka tsaya akan tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musulmin farko akai su ne ahlus sunna yawwa waɗanda suke bin alƙur'ani kuma suke bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bayanan da wanda suka fi su sanin ƙur'ani da hadisi kuma suka fi su tsayawa a kai suka yi kun gane da me nake nufi yawa domin ana gane malamin kirki ne da tsayuwarsa akan ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da watsi da wani ko ƙaryata wani ba karɓar su da yi musu fassara mai kyau da tafiya a kansu yadda malamai magabata suka tsaya a kai masu wannan aƙidar irin su abu hanifa maliku shafi'i ahmad bin hanbal al'aimatul arba'a kenan da wasu wanda ba su ba da wasu wanda ba su ba eh waɗannan bayan allah allah ya taimaki makarantunsu an samu ɗalibai da suka yi riko da su kuma suka yaɗa iliminsu shi yasa aka san nasu a zamaninsu akwai malamai irinsu akwai wanda suka fi su su karatu suka yi a gunsu duka kuma dacewar mutum shine ya dace da abin da sahabbai suka fahimta kuma ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya dora al'umma akai mun gane wannan to aqidar ahlus sunnati dangane da nususul wa'di wal wa'id shine Allah madaukaki a cikin alqur'ani haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai sun yi magana a kan wasu abubuwa na alkawari alkawarin alheri wanda ya aikin kirki kaza to sakamakonsa kaza ne ai akwai wannan da yawa a ƙur'ani ko wanda kuma da alkawarin gafartawa da tuba innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda ko innal ladina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani da aikin kirki Allah zai shigar da su aljanna zai musu kaza ya musu alkawari ne ai mun san wannan alkawari haka nan qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wannan duk ayoyi ne su ana kiran su mene ayatu alwa'd alwa'd ayoyin alkawarin alheri wanda ya mutu yana kan tauhidi zai shiga aljanna shi ma wannan nassi ne na na wa'adi yau hadisin al-Imam Muslim da ya rawaito daga hadisin Abu Dharr al-Ghifari yace ya ji manzon Allah sallallahu wata rana ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya same shi a kwance a cikin farar tufa ya koma bai tashe shi ba yana bacci ya sake dawowa ya same shi yana bacci ya koma ya sake dawowa ya same shi ya farka sai ya ce masa ba tare da wata tambaya ba ya ce masa duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu zuciyarsa ta yadda da haka to zai shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗi wannan ya yarda da shi zai shiga aljanna shine Abu Dharrin al-Ghifari yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in zana wa in saraka shi wannan mai faɗin la ilaha illallah ko yayi zina ko yayi sata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zina wa in saraka ko yayi zina yayi sata ya nanata sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya nanata shi ma sau uku har a ƙarshe ce wa ala ragmi an fi abi dharri ko abi dharri bai so haka ba ma'ana ko yaya dai sai wannan abin ya faru to wannan menene nafsi ne na me wa'adi yawwa yana sawa mutum hope a zuciya cewa in dai ka yarda da la ilaha illallah to sakamakon ka me aljanna a ƙarshen lamari to akwai kuma wannan zan tsaya kan wani iya misalan guda biyu akwai wasu nassoshin su kuma wanda Allah madaukaki ya faɗi wanda ya kaza yana da uquba kaza wanda ya kaza yana da uquba kaza mafi girma daga ciki a cikin abin da ya shafi kaba'irul dhunub zan tsaya banda shirka dama mun san wannan duk wanda ya mutu yana shirka ba fita daga ba shiga aljanna ko ba fita daga wuta to amma akwai wasu zunubai da an ambaci na rukon azaba a kansu za a yi ma mutum kaza za a yi ma mutum kaza kamar wannan aya da muka karanta wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا شما أنا منيني وعيدي مغاني إن القورن الهيري أنا كيران سميني الوعد إن كما القورن أذاباني أنا كيران سميني الوعيد دعيني أم فهمت وانا من ذا الله سبحانه يفعل كما هر ينزو ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة to shi ma wannan nassi ne na me na wa'idi da kuma irinsu wannan ɗaruruwan hadisai suna nan da yawa akan laifuffuka wanda ya zina za a juya shi kaza da kaza azabar hadisin Jabir ibn Samura da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa masu laifi irin yadda ya gansu a wuta da masu zina maza da masu da masu zina mata da yadda aka sa su kansu ƙasa ko kafafunsu sama ane musu azaba iri iri ga mai surutu shi ma mai yawo da giba da sauransu ga yadda wani zarto a yanka bakinsa ya dawo yadda yake kuma a sake yankawa haka za a yi ta yi ai mun san waɗannan to wannan menene hadisai ne na me ake ce musu na wa'idi to menene matsayin malamai dangane da waɗannan shin duk abin da Allah ya ce zai yi dangane da alkawarin alheri tabbas zai yi ko zai iya fasawa duk abin da Allah ya ce zai yi na alkawarin azaba sakamakon laifi shi ma zai yi tabbas ba fasawa ko kuwa zai iya fasawa sannan kuma suwane ne waɗanda za su shiga aljanna ra'san ba tare da bin shiga wuta sannan a fito ba suwaye kuma za su shiga wuta ra'asan ba tare da shiga aljanna ba a dama an shiga aljanna ba fita yawwa suwaye kuma za su shiga wuta sannan a fidda su a sa su aljanna to duk wannan abin yana da alaka da waɗannan nassoshi da suka zo an fahimci abin yan bid'a waɗanda suka shigar da hankalinsu a cikin wannan harkar gashi kuwa ba harka ce ta hankali ba harka ce ta abin da Allah ya faɗa nassi ne ke aiki ba magana ce ta hankali ba kuma matsaloli ne na gaibi ba a ganin su sai gobe kiyama sannan Allah maɗaukaki yana mu'amala ne da mutane gwargwadon abin da shi ya sani na zuciyarsu abin da yake zahiri mutane ‘yan uwansu za su iya musu hukunci da shi alhali in an je gurinsa wani saɓani wani hukunci ne ma ƙila daban ba wanda mutanen suka sani ba an gane kuna bi na a hankali yawwa to su ‘yan bidiyan nan sai suka rabu gida biyu dangane da wannan mas'ala akwai waɗanda ake ce ma almurji'atu akwai wanda ake ce ma alwa'idiyatu ‘yan almurji'a su sai suka kalli nassoshi da suka zo a alkawarin alheri wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna sai suka makale wannan sai suka ce ai su tunda sun samu wannan to duk abin da mutum ya aikata a wurinsu ba zai bata masa imani ba kawai tunda annabi sallallahu ya ce za a shiga aljanna to kawai za a shiga an gane sai suka kalli iya nassoshi da suke mu'amala da hope da alkawarin alheri waɗancan ko suka ce suka yi watsi da su ma ba sa ɗaukar su su kuma mu'tazila da khawarijawa suka yi amfani da duka amma wani irin amfani suka ce alkawarin alheri da alkawarin azaba duka wajibi ne akan Allah ya zartar da su in ya ce mutum ya kaza zai bashi aljanna zai bashi kaza zai bashi matan aljanna kaza da kaza to zai bashi in kuma ya ce wanda ya kaza na laifi shi ma za a yi masa uquba kaza to suka ce wajibi ne akan Allah ya yi wannan haka suka yi amfani da lafazin cewa yajibu alallahi sai ya yi kaza tunda dama su aqida su haka suke tafiya da irin wannan lafazi abin da yake daidai kuwa shine ahlus sunna suka tsaya suka rabe gida biyu alƙawari in na alheri ne na shiga aljanna na rahama na gafara na yarda to wannan Allah baya warware shi baya saba shi inna Allah la yukhliful mi'at an gane alƙawarin alheri amma in alƙawarin azaba ne to Allah yana iya fasa shi domin ka yi alkawarin uquba sai ka fasa falala ce falala siffa ce ta Allah ba wani abu ne da za a ce an wajabta wa Allah sai ya zartar da shi ba haka kawai Allah zai iya cewa ya gafarta wa wani mai laifi da ƙila ma ku a wurinku kawai tabbataccen ɗan wuta ne sai kawai Allah ce je ka an yafe yana da damar haka ko ba shi ne babban abin da ake nema shine a samu la ilaha illallah tana da ƙarfi da kuma tabbatuwa a cikin zuciyarsa babu kokonto an gane wannan shi yasa sai malaman sunna suka ce ta haƙuƙu nususil wa'adi fi shaksil wahidi mashurutun bi shurut tabbatuwar wani alkawari na alheri a mutum nan kuma mun zo harkar ta'ayini akwai umumi ga mai wa'azi ya ce wanda ya kaza Allah zai masa kaza na alheri wanda ya kaza Allah zai masa kaza na uquba wannan a wa'azi duk za'a amma in aka zo kan mutum daya kai wani dan wani ka zo gobe kiyama shin duk abin da Allah ya faɗa na alkawari na alheri in ka siffantu da shi shi ma tabbace sai an maka na'am za a yi wa mutum in ya cika sharuɗa ko misali Allah ya ce wanda ya samu sallah annabi kai sallallahu alaihi wasallam ya ambaci falalar da kuma darajar da ake samu idan mutum ya yi sallah a cikin jam'i zai samu lada nawa 27 ko yawwa wani wuri 25 wanda ya kaza Allah zai bashi kaza wanda ya kaza Allah zai bashi kaza to malamai suka ce ana baiwa mutum wannan a cika masa alkawari ne idan wasu sharuɗa sun cika me yin sharuɗan ya zama ya yi wannan aikin don Allah ko ya zama kuma aikin nasa ya yi muwafaƙa da sunna ku a zahiri kun ga ya yi amma ba lallai ne gobe kiyama kuma duk wanda ya aikin kirki a ga wannan aikin an bashi sakamakon akai bakila akwai faduwan niyya akwai riya ko kun ga mai riya kuwa za a tona masa asiri gobe kiyama cewa dan mutane kai dan haka ba za ka samu lada ba kaga a aikace a zahiri kun ga aikinsa yayi amma kuma agun Allah bai yi ba saboda bai cika sharuɗa ba to duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa kun ga ku ba za ku san shi ba amma Allah ya san kayansa to wanda duk ya cika sharuɗan wani aiki da aka yi alkawarin in an yi shi za a samu lada mai kyau ba yi lada sakamako babba mai kyau to wannan Allah ba zai saba alkawari ba zai bashi muddin ya cika waɗannan sharuɗa kun gane wannan to mu dawo ɗaya gefen a kuma abin da ya shafi nassoshin wa'idi su ne nassoshin narko da alkawarin azaba to su kuma su ma suna da sharaɗi mutum zai yi zina zai kaza zai kaza zai kaza zai kaza to in dai mutum ba mutuwa ya yana shirka ba ko me ya aikata to ana duba wanne irin hali yake kai lokacin da ya aiki nan kuma a yaya mutu in yana da sharaɗi sharaɗin ya zama ba shi da tawili wajen wannan aikin da ya aikata in yana da tawili to ba a kama mutum da tawili tawili uzuri ne kun san me tawili ai hmm? me tawili ka bai wa laifin da ka yi wata ma'ana ba ma'anar da ake nufi da ita ba a nassi sai ka ce aini aikin da na yi ba kaza ba ne iri kaza ne sai ka aikata wani abu a zatanka bai shiga cikin wancan da Allah ya alkawarin azaba ba wani shine tawili to idan mutum yana da tawili ya aikata wani abu kuma an san tawili ne na gaske to wannan yana iya sawa a yafe masa azaba kaga ashe kenan zai iya kisa da tawili wannan nassin ko fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu ko wa a'adda lahu azaban azima a zahiri zai hau kansa amma agun Allah in yayi abu da tawili an gane sai kaga Allah ya fidda shi wannan ashe khalidan fi hadin za a iya samun hulsi a cikinta sakamakon halin da mutumin yake ciki kun fahimci abin zai iya zama ba da niyya ba ko da mantuwa ko da kuskure kuma mun san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko cewa Allah ya ketare wa al'ummata al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi idan mutum yayi abu da mantuwa in abu yayi da in mutum yayi abu da kuskure in aka tilasta masa yayi abu shi ma duka Allah baya kama shi da laifin wannan abu ai kuna rike da wannan don haka waɗannan sabubba sukan iya sawa a fasa uƙubar da za a yi wa mutum sannan akwai wasu sabubban daban musiba da za ta samu mutum tuntuɓe karaya rashin lafiya hatsarin mota ko da makamantan waɗannan abubuwan da duk za su damu mutum Allah yana kankare masa zunubi da su to waɗannan abubuwan kuma Allah zai iya kankarewa hatta kabira da su tunda ba a faɗi wannan wannan iri ba ayyuka da aka faɗi as-salawatul khams wa al-jumu'a ila al-jumu'a ramadan ila ramadan ko mukaffiratu lima bainahunna idza ijtunibat al-kaba'ir ko majtunibat al-kaba'ir wannan dangane da ayyuka aiki kaza zaka aikata aikin kirki to zaka samu sakamako kaza Allah madauki zai kuma kankare maka laifuka kaza wannan malamai suka ce saga'ir ake nufi ba kaba'ir to kaba'ir din kuma su ma Allah zai iya kankare su saboda wani sababi sabiqiyya ila al-islam kamar na sahabbai ko Allah madauki zai yafe musu abubuwan tunda shi ya hukunci cewa yan aljanna ne to ko wani daga cikin su sun yi fada wani ya kashe wani ko wani yayi kaza wani yayi kaza an kama wani yayi kaza duka cewa Allah ya faɗi yan aljanna ne shine ma'anar Allah zai kankare musu waɗannan abubuwan ko saboda sun riga kowa musulunta ko saboda zaman da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan mun karanta wannan a minhajis sunna dai in ba ku manta ba abubuwa guda goma da Allah ke kankarewa mutum zunubi sakamakon su ko da bai sani ba an fahimci wannan akwai kuma tuba akwai yawan istighfari da makamantansu to waɗannan su ma sababi ne wanda sukan sa takhallufi na wa'idin Allah subhanahu wata'ala kun gane wannan ko ba gane ba don haka a aqidar ahlus sunna hatta wannan ayar tana cikin nususul wa'idi amma khalidan fi haɗinta qad yatakhallaf in an samu sharuɗa ba su cika ba ko an samu mawani'i waɗanda za su iya hanawa malam ibn qayyim ya faɗo wasu daga ciki mun zo karatun su za mu fahimta insha Allah ta'ala Allah sa kun gane wannan kun gane to a dunkule kenan wannan kaɗan daga cikin abin da zai taimaka mana mu fahimci wannan mas'ala ta al-wa'd wal wa'id kar a bi hanyar yan bid'a khawarijawa da mu'tazila da suka yi amfani da hankalinsu suka kafirta mai zunubi suka ce zai dawwama kuma a wuta a duniya sunansa kafiri a lahira zai dawwama a wuta mu'tazilawa suka ce a duniya ba sunansa mumini ba ba sunansa kafiri ba suka kirkiri wata hanya ta bid'a wata gada sunanta almanzila bainal manzilataini suka dora shi akai a lahira kuma suka ce zai dawwama a wuta wannan duka hanyoyi ne na bid'a ba daidai bane abinda zai dace da qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a raba abun gida biyu irin wancan cewa Allah baya fasa alƙawarinsa na alheri amma zai iya fasa alƙawarinsa na uquba fasa alƙawarin uquba kuma ba a sanya shi a babin karya alƙawari an gane abin da yake za a sa shi a babin kare alkawari shine na alheri in ya ce zai ba mutum aljanna saboda kaza sai ya zo ya ce ya fasa Allah ko ba zai haka ba amma ya dube ka saboda rahamarsa ya ce kai ne kai kaza kai ne kai kaza an rubuta kaza da kaza a qur'ani wanda ya kaza za a yi masa kaza to amma an maka afuwa je ka Allah zai iya wannan gobe kiyama wannan kuma girma ne da sarauta da iko na Allah da cikon rahamar Allah maɗaukaki zai sa yi wannan abu wannan ba laifi ba ne wancan kuma dama Allah baya yi an fahimci abin to wannan ita ce aƙidar ahalus sunna dangane da wannan amma in mutum ya mutu da shirka bai tuba ba ya je ga Allah ya tashi a matsayin kafiri to wannan wuta zai shiga ba kuma zai shiga aljanna ba har abada an gane amma duk laifin da mutum zai aikata muddin bai kai shirka ba to Allah zai iya gafarta shi in ya so to sai mu dawo kan fadin Allah maduki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ma duna zalika nan komai ya shiga in dai ba shirka bane daga ciki kisan kai na ciki zina na ciki sata na ciki ko menene mutum ya aikata to Allah ya bar wa kansa dama da zaɓi da iko ya ce ya yafe wa mutum an gane wannan amma kuma wannan shi ma mu fahimta ba a kan aƙidar ash'ariya da suke cewa allah maɗaukaki ko ya yi alkawarin alherin zai iya fasawa wai don ƙoƙarin su tabbatar masa cikakken iko sai su ce in ya ce wa 'yan aljanna ku je ga ƙofar aljanna can ku je ku shiga suna kama hanya za su shiga sai Allah ce ku dawo na fasa azaba nake so in muku ku je a sa ku a wuta hakanan yan wuta an yi gaba za a je a sa su a wuta Allah na da ikon ya ce ku dawo ni aljanna zan sa ku wannan aqidar bata dace da Qur'ani ba bata dace da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da wancan kuma da ta dace da Qur'ani da hadisin babu tawaya ga Allah ba a dangana wa Allah wata tawaya ba bai saba alkawari ba kuma abin da yayi na cewa ya yi alkawarin wanda ya kaza na laifi zai masa kaza sai ya zo ya fasa ran kiyama wannan takarrumi ne da tafadduli ba magana ce ta karya alkawari ba kun gane wannan yawwa Allah ya samu dace to mu karanta maganar ibn qayyim to sai ya ce fa qala mana ibn qayyim ya ce wa qalat firqatun wata firqar ta ce inna hadhihi an-nususa wa amsalaha waɗannan irin nassoshi da makamantansu mimma bukira fihi al-muqtadi lil uqubati wanda a cikin su aka faɗi abin da ke hukunta ya jawo a yi uquba wala yalzamu min wujudi min wujudi muqtadi hukmi wujuduhu ba tilas bane to shine yake so ya fara takririn ba lalle bane dan an samu sababin uquba ya zama uqubar ta tabbata za iya samun sababin uqubar Allah kuma ya falalarsa ya yafe ko kuma ya zama akwai wani uzuri da yasa mai aikata wannan ya aikata wannan wato laifi ana ganewa yace fa innal hukma innama yatimmu bi wujudi muqtadihi wa intifa'i mawani'ihi shi hukunci yana tabbata ne yana cika ne in an samu sababinsa shine muqtadihi abin da zai jawo a yi shi kamar misali yanzu wannan shiga wuta da dawwama a ciki ko shine me hukuncin yawwa menene abin da ke jawowa kisa kisan kai kuma da gangan yawwa to shi hukunci yana tabbata ne da wannan wantifa'i mawani'ihi kuma idan akwai wasu abubuwa da za su iya hana wannan hukuncin a neme su a rasa ya zama babu wani sababi da zai hana wannan hukuncin ya auku to sai ce wa gaya kun san dai wannan aishi ma ko akwai tawaffuru shuruti wantifa'ul mawani'i sai an same su ake shigar da mutum wuta wannan kuma kun ga sai kiyama irin yadda a duniya hukuncin kafirta musulmi a ce wane musulmi mai sallah ya zama kafiri to ba a yi sai an samu sharuɗa kuma sai an nemi abubuwan da za su hana kafircin an rasa an gane sai a ce to shi kenan tun da ba a samu abubuwan da za su hana kafirta shi ba to ya kafirta kun gane wannan wannan su ake ce mashuru da kuma mene mawani'i kamar abin na ambata na abin da ya shafi sharuɗan misali a ce an same shi ya yi kafircin nan da ilimi an same shi ya yi kafircin nan da ganganci ko an same shi izgili ma yake yi kun ga waɗannan sharuɗa ne sannan su mawani'i waɗanda za su hana a yi masa hukuncin kafirci a ce muta'awwili ne yana da tawili ko ko a ce da jahilci yayi ko a ce tilasta shi akai ko a ce da kuskure ya yi abin da ya aikata to duk waɗannan menene mawani ne abubuwa ne da za su hana a kafirta shi to idan malamai suka zo me suke nema sharuɗan kafirtawa da ilimi yayi da ilimi yayi an gane yayi da gangan yayi da gangan izgilanci da sauransu da sauransu duk waɗannan sai a ce kai da wannan kai ka san hukuncin kaza sai kuma a zo a duba shin wani abu ya sha me ya faru kaza da kaza tilasta shi aka yi mantuwa ce menene ya faru shi ma sai a ce abubuwan da za su sa a hana kafirta shi babu su don haka sai a yi hukunci cewa ya kafirta kun gane wannan to haka kuma gobe kiyama abin da ya shafi laifi da mutum ya aikata shi ma irin wannan alkawari kad ya takhallafu saboda wasu sabubba da za su auku ga su za mu ji yace wa ghayatu hadhihi nusus to kafin mu je kan waɗannan mawani ɗin misali da malam zai ambata wannan nassoshi da ake kira ma da ake kira mene nususul wa'id nassoshin alƙawarin azaba matuƙarsu abinda ake so a tabbatar a cikinsu shine al'ilamu bi anna kaza sababun lil uqubati wa muqtadin laha shine kawai babban aikin nassin ba tabbatar da cewa abin da ke cikin nassin dole sai an yi shi ya auku ba ba ku gane ba wanda bai gane bai daga hannu kuna da yawa shi sai abin da malam yake faɗa shi ne nassoshi da suka zo cewa wanda ya laifi kaza za a yi masa kaza wanda ya laifi kaza za a yi masa kaza abin da ake so dama a faɗa a ciki shine uquba kaza din nan da za a yi gobe kiyama aiki kaza shine sababinta kun gane shi kenan abin da ake so amma zartar da hukuncin ba aikin ku bane na Allah ne ku bar masa kayansa sai wanda yake da alaka da zahiri a duniya wanda za a yi mutum uquba ta haddi an kama shi da kaza to ku yi masa hukunci kaza gwargwadon zahiri an gane an kama shi ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama a yi masa hukuncin kisa ko da a zuciyarsa ya tuba ran kiyama sai ku ga wani ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah madauki ya yafe masa me yasa ya yafe masa shi ya san a zuciyarsa ya tuba ko ko a duniya dama an ce ko ya tuba ku kashe shi mun fahimci wannan to wannan hukuncin da ya shafi Allah shi zai tasarrufi a bayansa shi ne ke da alaka da wannan babin babi ne da aka gina shi akan gaskata nassoshi an gane yawwa kuma kar a fita daga nassoshin kuma sannan a yi jam'in nassoshi kar a yadda da wani bangare a ƙi yadda da wani bangare kar ka kalli nassoshin alkawarin alheri su kaɗai ka runguma ka kuma watsi da nassoshin alkawarin ukuba hakanan kar ka bi mazhabar wasu ka rungumi wato ayoyin uquba ko hadisan uquba kai watsi da ayoyin falala da rahama da tausayi amma duka ka kalle su lokaci guda a lokacin da za ka yi hukunci abin da ya bayyana gare ka ka tsaya kan nassoshi hukuncin da Allah zai zai yi kuwa ina zai sa mutum to ka bar wa Allah amma inda tambayar ka za a yi in mutum ya mutu yana kafirci me makomarsa sai ka ce wuta saboda haka Allah ya faɗa an gane in mutum ya kashe wani da gangan sai ka ce jaza'uhu jahannamu khalidan fiha ko wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima dan me saboda haka Allah ya faɗa amma in an zo kan mutumin shi kansa gobe kiyama ya za a yi da shi to ba harkar ka bace shi Allah da ya san zuciyarsa zai iya samu ya yi kaza saboda kaza dalilin kaza shi yasa yayi wannan aiki ba da gangan ɗin ba ne yadda kuke tsammani ƙila akwai mafita wanda shi Allah shi ya sani sai ya ba shi mafitarsa sai ya masa rahamarsa sai ya yafe masa kun gane wannan abu amma wannan mafita a wannan babi ita ce me riko da nassoshi domin harka ce ta gaibi yaushe za a yi gobe kiyama ba kai ne mai yi ba Allah ne mai yi to ka bar wa Allah hukuncinsa amma kar ka ƙaryata abin da ya faɗa a Ƙur'ani إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ككرن wannan aya kuma gaske ce wannan shine alƙawarin da Allah ya ga duk wanda ya ci dukiyar maraya ba komai yake ci ba a cikin sa sai wuta kuma zai shiga wuta mai kona mutane to amma gobe kiyama inda wani uzuri da yasa wani ya ci dukiyar maraya ko kaza ko kaza ko da tasa dama a ciki tawili yayi zai iya kaza sai Allah saboda wannan sai a cire shi a cikin waɗancan amma in ba haka ba za a yi musu ba. sannan kuma umumin maganar nassoshin wanda ya mutu da tauhidi su ma sai a ɗauko su sai a yi amfani da su wane ya mutu akan tauhidi yana bautawa Allah shi kadai baya shirka to duk mai wannan ko ya aikata wani zunubi hadisai sun tabbatar Allah maɗaukaki zai sa a fito da shi daga wutar jahannama bayan an ƙona shi in bai ga damar yafe masa ba sai a ƙona shi gwargwadon yadda ya ga dama sai a fito da shi a sa shi a ma'ul hayati sunan ruwan kenan ruwan rayuwa sai kuma a dawo da shi sai a sa shi aljanna wannan duka hukuncin waye hukuncin Allah insha Allah kun fahimci abu to mu je malam yake cewa wa gayatu hadhihi nusus matukar abin da wannan nassoshi da ake kira nususul wa'idi suke yi shine al-i'lamu sanashe mu mun bayi sanarwa bi anna kaza cewa laifi kaza sababun lil uqubati sababi ne na uquba kamar kisan kai yanzu ko da muke magana akai wa muqtadin laha kuma abu ne da ke hukunta ai haka ke sababa ke bayuwa zuwa ga ayi وقد قام الدليل على ذكر الموانئ sannan kuma amma akwai dalilai da suka tabbatar da cewa akwai mawani'i abubuwan da za su hana zartuwar wannan ukubar aiwa mutum ga su fa ba'du habil ijma'i wasu daga cikin su ijma'i ne ya tabbatar na sahabbai da tabi'ai akan haka wa ba'du habil nassi wasu kuma nassi ne a qur'ani ko a hadisi fa taubatu misali gaci zai jero mana tuba misali mani'un bil ijma'i wani abu ne da yake hana wannan hukunci yanzu misali wani ya kashe wani a wurinmu a zahiri me hukuncinsa mu karanto masa wannan aya inda gangan ya kashe shi to in ba hukunci aka yi masa ba mun sani kuma yau zan zo maganar wannan shi ma tsakaninsa da Allah kila ya tuba sai ya Allah na karanta Qur'ani abinda ka faɗa a suratul nisa'i aya kaza da kaza ya firgita ni na tsorata na tuba ya Allah ka yafe min wannan kisa da dai Allah zai iya yafe masa ko ba zai yafe zai yafe in dai ya tuba sai Allah ya yafe abu na biyu da na so in ambata shine haddi in a duniya an tsayar masa haddin kisa ya kashe wani shi ma an kashe shi to duk wanda aka tsayar masa haddi a duniya sakamakon laifi da ya aikata to ran kiyama ba za a ambaci wannan laifin ba wannan haddin da aka yi kankarewa ne ga wannan laifin maganarsa ta kare haka in mutum ya kashe mutum a duniya kuma sai aka yi tsayar masa haddi shi ma aka kashe shi to gobe kiyama ba za ka ga wannan kisan a cikin laifukansa da za a yi masa wannan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha kaga ashe tsaye da shari'a da haddi rahama ce kun yarda da wannan ko muku rahama ce a ce ana yin hukuncin in dai wani ya kashe wani a ce a kashe shi zancen ya kare wallahi ba karamar rahama ba ce domin wannan abubuwan guda biyar mutum ya ɗauke su gobe kiyama ba karamin tashin hankali ba haka ne Allah ya tsare mu yawwa to mu je wasu daga cikin su sun tabbata bil ijma yace fattaubatu mani'un tuba in mutum yayi yana hana ayi masa uquba bil ijma'i wat tauhidu tauhidi shi ma mani'un shi ma yana hana ayi wa mutum uqubar irin waɗannan laifuffuka bin nususil mutawatira da nassoshi da suka zo akan haka yawwa ko da an wa mutum uquba to ba zai dawwama khalidan fiha ba za ta hau kan mutum ba saboda tauhidi an gane la madfa'a laha mutawatirai ne kuma ba dama a tunkuɗe su ingantattun hadisai ne da suka zo da wannan shi yasa akwai kuma abubuwan da za su iya jawo duk da na ina ji mai faɗi wannan ba su ceto yawwa ceto ma sababi ne za a iya ceton mutum yawwa shi yasa zaka ga mu'tazilawa ba su yarda da ceto ba yawwa saboda sun wajabtawa Allah zartar da wannan azaba in ku aka yi ceto aka fasa misali wanda Allah ya musu hukunci cewa ‘yan wuta ne za a azabtar da su amma saboda tauhidinsu za a zo a fid da su daga baya in za a yi musu uquba a gun mu'tazilawa da khawarijawa dawwama za su yi fa a wuta duk mazinaci duk mai sata duk kaza da kaza in ya shiga wuta to ba zai fita ba a aqidar khawarijawa an gane amma a aqidar sunna saboda nassoshi da suka zo za a iya fid da shi sakamakon ceto annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bashi umarni ya ceci waɗanda suka cancanci azaba da aka yi musu gashi kuma suna da tauhidi sune ahlul qiblati ko min ahlil kaba'iri ahlul tauhidi min ahlil kaba'iri sai Allah madauki ya sa a fidda su daga wuta sai kuma a mai da su aljanna an gane wannan to mu je sai ce wa tauhidu mani'un bin nususil mutawatirati allati la madfa'a laha والحسنات العظيمة الماهية مانعة kyawawan ayyuka manya-manya masu kankare zunubai to su ma mani'atun masu hana a mutum wannan ukuban ne wal masa'ibul kibaru da manya-manyan musifu wani naka ya mutu kai hatsarin mota a yi maka gobara duk musifu ne waɗannan to su ma almukaffira masu kankare wa mutum zunubi su ma mani'atun suna iya hana a yi maka wannan khalidan fiha an gane wa iqamatul hududi da kuma tsaye da haddi shi ma fi duniya a duniya shi ma mani'un bin nassi shi ma nassi ne yazo da wannan duk wanda aka tsero haddi to laifinsa ya kare wala sabila ila ta'til hadhihi nusus shi yasa dadin ahlus sunna ke wallahi bid'a ta cuci addini bid'a ta cuci addini a bid'a akwai rashin tausayi a bid'a akwai rashin rahama domin ku duba ku wannan bid'ar ta khawarijawa da mu'tazila yadda suka sa in an bi aqidar su ai an shiga bala'i ko amma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in dai ya tabbata a gun jahabida na ulama'ul hadisi sun tabbatar da wannan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta to wajibinka kai imani da ita ka tsaya a kanta ko ka fahimta ko baka fahimta ba musamman abin da ya shafi gobe kiyama ba sharaɗi ne sai ka fahimci komai da komai a kanta ba Allah ne ya faɗa gaskata wannan manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi gaskata kuma a yi jam'i tsakanin ƙur'ani da hadisai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi ba sa saba wa ƙur'ani ayoyin ƙur'ani ba saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a haɗa su gaba ɗaya kowanne a yi aiki da su yadda malamai magabata suka fahimta to yanzu ga addinin mutane ya zauna lafiya amma ku bar mutane kowa ya zaro harshensa ya faɗi abin da ya ga dama a musulunci da jahilci bai fahimci alƙur'anin yadda ya kamata ba bai yadda da hadisan ba bai karɓe su ba bai kuma amince da su ba bai fahimce su ba fassarar su da bayanan malamai duk bai gane ba kuma a ce shi zai karrara abin da ya shafi masirin al'umma makomar al'umma wannan bala'i ne ga al'umma dole ne a koma zuwa ga hanyar magabatan nan da fahimta mai kyau shi yasa kar a watsi da wani nassi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam yake faɗa anan malam ibnu qayyim yace wala sabila ila ta'til hadhihi an-nusus babu wata sabi babu wata hanya da za ta bada dama a ce ai watsi a ki aiki shine ta'til a ki aiki da waɗannan nasoshi tunda Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya mutu ba da shirka ba ko da ya mutu yana kabira to Allah zai fidda shi daga wuta sakamakon imaninsa a sa shi a aljanna to kar ka gaskata maganar khawarijawa da mu'tazila ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan irin wannan zance an gane wannan abu shine abin da ke wajibi ne a aiki da waɗannan nassoshi kar a yi ta'atilin su fala budda min i'malin nususi min aljanibaini wajibi ne a yi aiki da waɗannan nassoshi daga bangarori guda biyu bangarorin wa'idi da bangarorin wa'adi duka a hada su wa min huna qamatil muwazanatu to mu tsaya anan ko sai mu tashi wa min huna gobe insha Allah shi zamu karasa sai mu magana akan lalle ne ayi muwazana a duba nan kiyama za a duba wannan mutumi ya zo da laifi kaza ya zo da laifi kaza ya zo da laifi kaza to amma aikinsa na la ilaha illallah ya rinjayi waɗannan laifuffukan don haka la ilaha illallah girmanta da nauyinta ya fi ƙarfin waɗannan ko an azabtar da shi to za a fid da shi in kuma Allah ya so sai a yi masa kamar yadda ya zo a hadisin bitaqa a zo da bitaqa da aka rubuta la ilaha illallah wanda mumini ya yarda da ita sai sai ta rinjaye dukkan laifuffukan da ya aikata wanda shi da a ganinsa bai aikata komai ba na alheri kawai wuta za a sa shi sai Allah madaukaki ya ce to wannan imaninka da la ilaha illallah ya sa an fasa duk azabar da za a yi maka je ka shiga aljanna wannan nassin bai halatta a yi watsi da shi ba saboda kawai kana so ka ga an tabbatar da cewa abin da Allah ya ce zai yi na uquba an yi shi kamar da 'yan wa'idiyya suka yi rahaman nan ta Allah ce bayin nan na Allah ne aljannan nan ta Allah ce uquban nan Allah ne ke yi ba dan yana so ba ba dan yana jin daɗin ya azabtar da mutane ba Daka in ya ga dama ya yafe wani na me naka zaka ji haushi ya Allah muna roƙonka kai mana gafara Allah kai mana afuwa duk sababi da zai sa a hana mana yin wata, wata azaba da za a yi mana ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da mawani'un da za su hana a yi mana azaba Allah ka ba mu falalarka Allah kai mana karimcinka Allah ka samu aljanna baki ɗaya wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك